الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يرحمك الله وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يو لاربا شا بقي قوات رمضان hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai da daidai da ashirin da biyu ga watan shida miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha shida a karatunmu na yamma muna cikin suratul tauba jiya mun kwana kan aya ta talatin daidai ina jin akan ta za mu tashi don jiya mun fara bayani lokaci ya kure na ci gaba ko kuma ka fara eh fara da talatin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
نعم الله يتي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون الله يتي يهودا وسورك أحبار دنسو أحبار جمع هبر shine malami a cikin addinin yahudanci ana ce masa hibir a wannan zamani a wannan al'umma kuma abdullahi bin abbas ana ce masa hidur hadhihi al'umma sai babban malaminta haka a habar jam'u hidur ruhuban kuma jam'u rahib su ne mai bauta na addinin kirista wanda zai yin aure ya shiga coci cewa ya ba da kansa ma Allah a yadda suke riyawa shi da ake masa rahib jam'un su ruhuban shi ne Allah yake cewa da yahudawa da kirista sun ɗauki malamansu da shugabanninsu na addini arbaban a matsayin alloli arbab jam'u rab sun ɗauke su a matsayin alloli suna roƙon su gafara suna roƙon su afuwa in sun yi wani laifi suna halatta musu haram suna haramta musu halal kuma alam yakunu يهلون لكم حرام فتهلون ويحرمون لكم حلال فتحرمون قال نعم قال تلك عبادته من الله يتي shugabaninku na basu kasance suna haramta muku halal ba sai kuma ku yadda halal ne wani lokacin halal su haramta muku sai ku yadda haram ne ce muna haka ce to wannan shine bautar su domin halattawa da haramta abu na Allah ne da manzansa ba wani ba ne to a takaice ne daga baya abdin hatim ya musulunta ya musulunta ma da shi fahimtansa halattawa da haramtawa bai kai a ce a mutum ya yi bautan wani ba in Allah yake ba da labari ittakazu ahbarahum sun ɗauki malamansu su Yahuda kenan wa ruhubanahum su Kirista kenan masu bautar su fada-fada arbaban a matsayin allolinsu min dunillah koma bayan Allah wal masiha ibn maryam sun dauki zana sun dauki annabi Isa dan Maryam a matsayin shi ma abun bauta rabb alhali wa ma umiru ba umarce su cikin attaura da injila a harshen annabinsu manzanninsu illa li abudu ilahan wahidan face su bauta ma Allah mun bauta shi kadai abinda attaura kenan take dauke da shi abinda injila kenan take dauke da shi abinda annabi Musa kenan ya gaya musu abinda annabi Isa ya gaya musu su bauta ma Allah shi kadai la ilaha illahu ba wani wanda ake bauta sama da ƙasa sai shi kadai Allah subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ma Allah ai tanzihan lahu amma yushrikun gabarin abinda suke hada shi da wani ko annabi Isa ko Uzairu ko mala'iku da dai sauransu Allah ya tsarkaka
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأتون فالله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأبواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله يشي سكن ينفي da Yahudawa da Kirista suna iya ƙoƙarinsu an yi tafi onoran lahi su kawar da hasken Allah menene hasken Allah musulunci nuran lahi ai al'islam don al'islamu nurun musulunci haske ne bi afuwahim ai bi akawalihim da maganganun da suke munana game da musulunci su ce addinin ta'addanci ne annabin su ma dan ta'adda ne su ma yan ta'adda ne da irin wannan maganganu nasu suna nufin su kawar da musulunci a ban ƙasa kar ma don kada ma wani ma ya shige shi amma ina waye aballahu Allah yaƙi yaƙi yaƙi yaƙi ba su dama su cimma manufansu su kawar da musulunci a'a Allah ya tattaro mun ya naɗo mun gabashin duniya da yammacinta a gabana na gani manala ya ce duk inda Allah ya tattaro min ɗin nan mulkin al'umma na sai ya kai gurin ga wannan duk albishir ne albishir ne cewa musulunci zai mamaye duniya kuma haka ɗin ne ya ma kama hanya musulunci ya kama hanya mamaye duniya duk sharrin da ake masa duk makircin da ake masa duk kinibibin da ake masa bai hana ana musulunta ba bai hana ba tsarakan nan Allah ce ka taballahu la'agalibanna ana wa rusuli Allah ya wajabta ya rubuta cewa addinin Allah sai ya yi rinjaye ko da kafirai ba su so ba ko da sun ƙi yawwa yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahim suna son su gusar da hasken addinin Allah addinin sun ce da maganganunsu waye aballahu sai dai Allah ya ki musu illa an yatumma nur sai Allah cika haskensa walau kariha al-kafirun ko da kafirai ba su so ba ko sun ki eh sha'u an abau
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نعم الله يتي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله يتي شيني ودي أيكو دا منزننسا huwa allazi arsala rasulahu shi aiko da manzonsa annabi Muhammad salawatullahi wa salamu alai bil huda da da addini na gaskiya wato da shari'a manzo Allah zo da shari'a manzo Allah bai zo da bata ba wa dinin haq da addini na gaskiya shine addinin musulunci li yusirahu ay li ulihi liyasirahu liyuliyahu don ya ɗaukaka shi aladdini kulli a sauran dukkan addinai na ƙarya sai addinin musulunci ya ɗaukaka ya buwaya walau kare hal mushrikun ko da mushrikai ba su so ba masu bautan wani wadda ba Allah ba an gane wannan saboda addinin musulunci zai ɗaukaka zai buwaya zai yi fice a tsakanin dukkan addinai na shirka نعم
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم نعم الله يشي يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة أه؟ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله يقول لكم إيماني كسني للي أهبار ما لمن يهودا والرهبان دما سبوا تنسوا ما سئبادنسوا لا يأكلون أموال الناس بالباطل suna cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya kai suna karɓar rashawa cin hanci su wa suke ba su rashawa shugabanni gwamnoni shugabannin ƙasa idan suka ba su cin hanci sai su ɓoye hukunce-hukunce na gaskiya sai su kuma sai su danne cutar talakawa da ake yi su rika rarrashinsu don kasu yi bore ma sarakuna kasu yi borewa shugabannin shi a Allah ne ya kawo sai hakuri Allah ne ya kawo ranar rashin albashi ai ko ina ne ba ko kadai wani ko ya hakuri sai hakuri Allah ne ya kawo shi kuma ya zaga ya karbi nasa ya je buɗe baki ya je buɗe baki an bashi envelope da kuɗi a ciki ko ba haka suke ba haka ne san makal amma ko talaka ita ba ku hakuri kai hakuri kai hakuri kai hakuri ba ku yadda da kaddara ba ne wai ta ce ba ku yadda da kaddara ba ne Allah ya sawwaka la yakuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar ƙarya da yaudara da karban sharawa da karban cin hanci da karban toshiya wajen masu mulki bayan haka wasu duna an sabilillah suna toshe suna kange hanyar Allah suna kange hanyar mutane shiga addinin musulunci Allah ce wallazi ne ka nuzo na zahab wal fiddata waɗanda suke taskance zinare da azurfa wato su tara su boye su ta tara su ta tara su ta tara ta eh wala yunfiquna fi sabil ba za ciyarwa wajen addinin Allah mun samu kuɗi a kai banki a boye wasu masu ɗauka su kai waje kasar waje menene su tara su boye su yi gidaje su yi kamfanoni su yi hotel ba za kashewa wajen wa talaka ba za kashewa wajen ɗaukaka addinin Allah Allah ce waɗannan fa bashirhum bi ma'ana akhbirhum a ba su labari a sanar da su bi azabin alim azaba mai raɗaɗi mai zogi tana jiran su ran tashin kiyama sakamakon abin da suka ci a nan duniya na ƙarya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
الله يتيه يوم يهما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون Allah ce idan tashin kiyama ta yi za a yi musu lalas ka san lalas wa ya san lalas a sa karfe a wuta ya jajawur ya zama kamar wuta kamar yadda makera suke yi makera idan suna son su buga karfe ba sai sun sa shi a wuta ya yi jajawur ba to ran tashin kiyama ka da saka karafuna manya manya a cikin wutan jahannama sai ya yi jajawur sai a rike musu lalas a fuskokinsu da jafunansu da bayansu ta ko ina ana musu lalas suna gangantsara suna gangantsara ana yi musu haka lokacin da ana musu wannan suna ihu za a rika ce musu haza ma kanassu li anfusikum wannan shi abin da kai tanadi ma kanku wanda su bada ba su kashe dukiyansu domin addinin Allah ba ba su bada zakka ba yawo wato za musu lalas ran tashin kiyama cikin wuta ana musu lalas suna ihu ana ce to ga abin da kuka tara wa kanku ga abin da kuka tattali ma kanku ga abin da kuka taskace wa kanku fazuku da ka kudandana ma kuntum takanizun abin da kasance kuna tattalin sa a duniya kuna tarawa kuna taskarsa akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda Allah ya bashi dukiya da yi zakka ba ran tashin kiyama wannan dukiyar da ita za a zartar da shi idan shanu ne ya musu kaho zara zara su rika tunkuran sa a wuta suna tunkura suna tattaka shi haka da da da yi musu in dukiya ne kuma zinare lalas za ta auta ta yi ja ana ɗana musu ana ce ga abin da ku tanada tsarakan nan wanda suke da dukiya ba shi da zakka wannan shine sakamakon sa Allah ya tsare mu
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله يشي إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله يتي للي أدد وتني أوجن الله وتقوم شاكيني ما دليل سوقان wannan aya cewan adadin watanni a wurin Allah goma sha biyu ne wa san dalili ma huwa sabab me dalili wa san dalili ne ba wanda ya daga hannu na'am can baya me ya sababin wannan sauka aya da Allah ya ce lallai watanni a wurin Allah a shekara sha biyu ne ai ba hatta wajen turawa ma ai watanni sha biyu ne eh in ka ba da girga daga januwari zuwa disamba ai da ka ga watan sha biyu ne haka nan duk duniya sun yi ittifaki wata sha biyu ne to amma me hikiman da Allah ya ce a wurinsa wata sha biyu ne akwai sababi sababi shine mushrikan makka sun kasance tun da can akwai watanni da ba sa yaƙi a cikinsa su ne wannan ashurul hurum ɗin nan wannan watanni guda nawa guda hudu wanda ake cewa salasatun sardun wa wahidun fard zulqada zulhijja muharram sai rajab tun can kafin zuwan musulunci waɗannan watanni ba a yaƙi a cikinsu to larabawa sai sai suka yi wani abu na keta wannan ka'ida bayan ma musulunci ya zo me suka yi idan yaƙi ya zo musu suna yaƙi suna yaƙi suna yaƙi sai watan muharram ya zo muharram ba yana cikin watanni da aka haramta yaƙi ba to sai su ɗauke wannan haramcin sai su mai da shi safar kun gane abin da suke yi su da kansu ke yi sai su ɗauki wannan haramcin sai su mai da shi wani wata safar sai su yaƙi a cikin muharram ko gane da yadda suke yi ba shiftin kamar yadda yahudawa an hana su cin kitse sai suka narka suka yi mai ɗinsa suka ci abinsu ko gane ba da wani allah allah da yawa wayo to haka suka yi to suka tashi lissafi sai su tsallaka muharram sai su fara lissafi kenan menene da safar to suka fara lissafi da safar idan suka je suka irga watanni sha biyu don haka hada da wannan saba ɗaya da suka bari har mota nau kenan sha uku sai suka mai da watanni shekara sha uku shi ne Allah ya ce a'a shi kan watanni a wurinsa nawa ne sha biyu ba sha uku ba kun gane da sabajin abin yake nan kar ka yi mamaki ka ta to ai abu sananne a duniya ma gaba ɗaya kowa ma san sha biyu ne a'a akwai dalili martani ne raddi ne ake mai da menene mushrikan makka da suka mai da shi a lissafi dawa sha uku don su halatta ma kansu yaƙi a cikin watan da menene aka haramta su ma kuma sun yadda haramu ne tun zamanin jahiliya shine Allah yake cewa inna iddata shuhuri inda Allah inna iddata shuhuri inda Allah lalle adadin watanni a shekara a wurin Allah isna ashara shahara wata goma sha biyu ne ba ba sha uku ba an gane wannan fi kitabillah ai fi hukumillah fi shar'illah an gane wannan a hukuncin Allah a shari'an Allah haka yake yau makalakar samawati wal ard tun radda Allah halitta sammai da kasai yaushe ne Allah halitta sammai da kasai cikin kwana shida sittata ayyamin cikin kwana shida to tun lokacin da aka halitta sammai da kasai a cikin kwana shida haka hukuncin yake ba canji kuma ila yawmul qiyama an gane wannan yawwa minha daga cikin watanni goma sha biyu ɗin nan arba'atul hurum hurum jam'u haram shine ai shawun azif abu mai alfarma shin a cikin watanni goma sha biyu ɗin akwai guda hudu masu alfarma wanda su ne menene ba a yaƙi a cikinsu wanda kuma tun zamanin jahiliya arba'atul hurum akwai watanni hudu masu alfarma su ne zulqada zulhijja muharram rajab an gane wadda ake ce salasatun sardun wa wahidun fard guda uku a jere ɗaya kuma shi kadai wane ne ɗaya shi kadai rajab rajab sai zalika dinul qayyim zalika din ai zalika shar'u alqayyim wannan ita ce shari'a mai kekkiya addinu na mai ma'ana a shar'u wannan ita ce shari'a mai kekkiya a wurin Allah gairu iwash babu karkata a cikinta an gane wannan watanni sha biyu fala tazlimu fihinna anfusakum kada ba ku yi yaki a cikin waɗannan watanni guda hudun balle ku zalunci kanku wajen saba ma Allah Allah ya zabtar da ku an gane wannan Allah ya ce to وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتل كما يقاتلونكم كافة wannan aya tana tabbatar da cewa idan wani mushiriki yayi da gigin wasa ne mai yaƙi musulmi a cikin waɗannan watanni da aka haramta ko ɗaya ko biyu ko nawa to don yana ganin cewa eh wannan wata mai alfarma ne musulmi ma ba su yaƙi a ciki Allah ce a'a idan wani ya taba ku a ciki cikin waɗannan watannin to ku yaƙe su gabaki ɗaya da ma wanda bai taba ku ba duk ku yaƙe su gabaki ɗaya dan ba dai je tsokano ku ya zo shiga cikin mutanen sa ya buya ba in ya tsokano ku ya shiga ku yaƙe su gaba ɗaya shine qatil mushrikina kafatan ku yaƙi mushrikai baki ɗaya kama yuqatilunakum kafa kamar suke kanku gabaki ne kamar da ba su rarrabewa to kuma kar ku rarrabe an gane wannan yawwa wa alamu Allah ce ku musulmi ku sani anna Allah ma'al muttaqin Allah yana tare masu takawa masu tsara dokokinsa masu yin abin da yake su yi su bar abin da yake su bari an gane wannan Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu cikin bayinka masu tsoronka masu takawa
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين
Allah ya ce, Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur, eh, yudallu bihi alladhina kafaru, yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, liwatsi'u iddata ma harrama Allah, wa yuhillu ma harrama Allah, zuyyina lahum su'a amalihim, wallahu la yadil qauman kafirin. Allah ya ce annasi, ma huwa annasi huwa ta'khir, ta'khir jinkiri, eh? annasi sai za a ke cewa riban nasi'a riban nasi an an kaga riba kashi biyu akwai riban fadal akwai riban nasi'a riban fadal shine cinikin ba ni gishiri in ba ka manda amma kuma a samu fifiko a tsakani an gane kama at-tamr bit tamr al-milhu bil mal an gane awwa ash-sha'ir bil sha'ir wal qamhu bil qam da sauransu yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba wannan shine ribar fadal ribar nasi kuma yana ake a zamanin jahiliya kuma yanzu ma shi ake shine za a baka bashi idan aka baka bashi akwai kuɗin ruwa a ciki to gwargwadon yadda kai jinkirin biya gwargwadon yadda za a lafta maka ƙarin ruwa shine ribar nasi an gane yawwa misali an baka naira dubu ɗari da za ka biya a wata ɗaya an sa maka kuɗin riba dubu goma to shi kenan idan watan nan yayi baka biya ba ko shekarar nan yayi baka biya ba to shikenan in ka ƙara wata guda sai a ƙara linka maka in ka ƙara gurgudan ƙarin da kai gurgudan da mai gurgudan jinkirin biyan da kai gurgudan bankuna ba haka suke yi ba haka suke yi rabar da sai kira haka suke a zamanin jahiliya an gane to nan annasihu ana nufin me kenan at ta'khir jinkiri Allah ce innaman nasi'u ziyadatin fil kufur jinkirta haramcin wata zuwa ga wani wata maimakon muharram ba shi na haramta yaki a ciki ba to sai su ɗauki haramcin su jinkirta sai zuwa wace sai zuwa safar don samun daman yin yaki a cikin muharram Allah ya ce a ayin haka da suke ayi ziyadatin fil kufur wani ƙarin kafirce ma shari'an Allah ne wani ƙarin kafirce ma dokokin Allah ne an sanya muharram shine menene watan da aka ramta yaki sai ku daga ku kai ku yi jinku jinkirta zuwa safar wana ƙara burjirewa Allah ne ko ba haka bane haka lace ziyaratun fil kubur jinkirin nan da kuke yi na haramci zuwa wani wata kuna ƙara nisa ne cikin kafirci cikin kafircewa shari'an Allah an gane wannan shine Allah ya ce yudallu bihi alladhina kafaru da ake batar da kafirai da shi an gane wannan yawwa yuhillunahum amanu yuharrimunahu ama wani shekara su bashi a haramcinsa wani shekara kuma ba su halatta yaƙi a ciki an gane wani lokaci muharram din ta yana na a watan sa na cikin ashurul hurum ba za su yaƙi a ciki ba wani shekara kuma shi an halatta sai su mai da shi ina safar Allah ya sawwaka li waqi'u iddata ma harrama Allah iddata bi ma'ana adad domin domin su yi muwafaqa da abubuwan da Allah ya halatta da ya haramta da yawa don su keta dokokin Allah da yawa sun yi wannan haramu sun sake wannan haramu sun sake aikata wannan haramu li watsi'u ai li watsiqu iddata ma harrama Allah don su su saba ma Allah da yawa su saba ma Allah adadi mai yawa sai yasa suke haka an gane wannan fayuhillu ma harrama Allah a sakamakon haka sai je su halatta abinda Allah ya haramta na yin yaƙi a cikin waɗannan watanni da Allah ya haramta. Allah ya ce, zuyina lahum su amalihim an kawata musu mummunan aiki zai daga abin da suke ma mai kyau ne, wa ya kawata musu? Sheɗan. Yawwa, sheɗan. Kana saban Allah ce maka, a'a ba saban Allah kake ba. Kana bidiya ce, a'a ba bidiya kake ba. Bidiya amma ya mayar maka da ita ne, sunna. Bidiya ya mayar maka da ita sunna, sunnan kuma ya mayar maka da ita menene? Bidiya. Yau ba gashi muna ganin ba, masu shigan manzo Allah mai da su sune ba dai sune yan bidiya ga masu maulidi an mai sune suke bin sunna masu kada kadan mandiri su an dai sune mabiya sunna ko ba su bane sune in sai shiga gari ba mai kwazzaban su ba mai damun su amma kai daga an ganka da gangan dangalallen wando ka shiga manzo Allah sama da kasa ake kallon ka wani ma dai ya ce maka wani dan ta'adda ne dan tsananin addini ne Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka sunnan manzo Allah ta zama ita ce ba kuwa bidiya ta zama ita ce yar gida kaga abin da Abdullahi Mas'ud ya faɗa yayi yake ga wasu tabi yace ya za ku samu kanku ya za ku kasance idan rayuwarku ta kai ma wani zamani lokacin da bid'a ta zama ita ce sunna aka mai da sunna ta zama bid'a ya za ku rayu a irin wannan zamani kuma su rikon addini ya za ku yi ya za ku kasance cikin kunci cikin kunci awwa in kana son ka zama dan gari ba bare ba to kai abinda mutane suke so awwa amma duk wani abu bako ko da ya tabbata zamanin manzo Allah ina ba za ka samu karbuwa wajen al'umma ba za ka samu tsangwama eh zuyina lahum su amalihim shedan ya kawata musu munana ayyukan su a kyau shine mai kyau ku yi yana musu ganga yana musu kida wallahu la yadil qaumul kafirin Allah qaumul kafirin Allah ba shirye da kafirai wanda sun san gaskiya suka kibinta suka bi shedan Allah ba shirye da su saka ne maka idan ka zo nan din nan sai yayi gobe santan nan kullum ana saka ba daidai a haka zaka daure shi can kuma yana in kai haka ba zai fadi ba yayi kasa ma kadan ƙara zaro shi kadan yawa yawa to daure shi haka to malam bismillah kaga ko kai haka ba dai ba dai can din ba zai fadi ba
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل
Allah ya ce, Ya ayyar lazina amanu, malakum, iza qila lakum infiru fi sabilin layi taƙartun ilal ardi, araditun bil hayatid duniya min al'akhira, fama mata'ul hayatid duniya fil akhirati illa qalil. Allah ya ce, Ya kwanda kuka imani me ya same ku, me a gare ku, iza qila lakum in aka ce muku, infiru fi sabilillah ku tafi yaƙi ku je ku yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah saƙaltum sai ku yi nauyin jiki sai ku yi nauyin ƙafa saɗaf saɗaf saɗaf kuna ƙi kuna noƙewa kuna tsoro me yasa kuke haka Allah ce araditun bil hayatid dunya min al-akhirah yanzu kenan kun zaɓi rayuwar duniya akan lahira kun zaɓi rayuwar duniya akan mutuwa wajen addinin Allah shi yasa ba ku son zuwa jihadi tunda jihadi akwai mutuwa duk lokacin aka yi ku aka kira ku ku zuwa je jihadi sai ku rika lokewa kuna nauyin jiki wato kenan kun zaɓi rayuwar duniya ko haka shi ya bi muku sai Allah ce ta ku sani fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati in aka kwatanta rayuwar duniya da lahira mata'un qalil illa qalil rayuwa ne dan jin dadi ne kankani in ma baka je wurin yaki aka kashe ka bare da ka mutu duk wani abin da ka tara kake jin dadi in baka bar shi ka je wurin yaki ba mutuwa ta zo ta dauke ka shikenan ka mutu akan dan jin dadi kadan jin dadin mai yawa ka bar shi ne lahira akwai sahabbai da dama waɗanda in aka kada busa na yaƙi ko aka kira su ba sa zuwa in ce mu tafi mu bar ƴaƴanmu in aka kashe ni wa zai ciyar min da ƴaƴana mu tafi mu bar dukiyarmu in aka ja kashe ni ni na tara dukiya ban ci ba aka sai ki sai nauki har aka samu munafukai suka dinga ba da uzuri na ƙarya sai ce ya rasulullah in muka bi ka wurin yaƙin nan muna tsoron yahudawa za zo su kashe mana matanmu su kashe mana ‘ya'yanmu ni da bani da wani babban ɗa da zai tsare min gidana gidana babu tsaro inna buyuta na aura Allah ya ce wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara ce gidanmu babu tsaro babu tsaro ma Allah ya ce a ba ba rashin tsaro ne babu ba suna gudu suke so su ga suna gudu ma yaki ne eh gidansu ba rashin tsaro bane yaki suke gudu ma shine nan Allah yake cewa me yasa me ko da kai imani in an kira ku zuwa jihadi sai ku yi nauyin jiki ku yi nauyin kafa ku ki zuwa shin kun zaɓi rayuwar duniya ne wato ba ku son mutuwa ko don wanda ya zaɓi rayuwar duniya ba ya son mutuwa ko ta dinta bane so ya ji ba aiwa don bai kimtsa mutuwar ba me yasa Allah ya kalubalce hudawa me yace musu kul in kuntum tuhibbu a inda yake cewa fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin gati gatina ya ayyuhal ladina hadu in za'antum annakum awliya لله من من دون الناس فتمنوا الأول قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله يسان الظالمين أي يسان مسلتي الله يتشي يا كو يهوداوا إن كنت كو وليا الله نكو متاني كيركي نكونا سان الله to ku yi burin mutuwa ta zo yanzu ku yi burin ku yi burin ku mutu yanzu ku shiga aljanna Allah ce ina har abada ba za su yi burin mutuwa ba saboda sun san su masu laifi ne sun san su mujrimai ne duk mujrimi ba ba ba, ba an kai kai magana mutuwa ka tar masa da hankali sai ka je kai baka da sadi sai ta din mutuwa kai baka da sadi ta din sai ya sani ai bai shirya ba Allah ya saurara araditun bil hayatid dunya yanzu kun zabi rayuwar duniya akan lahira fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil Allah cin aka aka kwatanta jin dadin lahira da na duniya jin dadin duniya dan kankani ne ba komai bane an gane wannan ina ga kusan tayin ma yayi
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
أنا ذا مقانا Allah ya ce, Illa tanfiru, in ba ku tafi wurin yaƙin nan da ake kiranku ba, ko musulmai muminai, yu'azibkum azaban alima, Allah dai muku azaba azaba mai radadi ya turo mutuwa ba mutuwa kuke tsoro ba kana gidan kai ta zo ta same ka kuma a sa maka zafin mutuwa fiye da mutuwa wajen jihadi din eh kuma in yaso wa yasta da muka kwana ko saboda gobe yawa
ta tambaya cewa wai ita ce take fitarwa ‘ya'yanta da mijinta zakka ta fidda kai da za ta fitar amma daga baya da mahaifiyarta ta rashin lafiya ta je gidan kaninsu to sai ga shi wannan azumin ya zo ya same su to zakkan fidda kai da take fitarwa ɗin yanzu kanin ne zai fitar ko kuma za ta ci gaba da fitarwa
da ita ne take fitar mawa da ‘ya'yanta da mijinta mijin ma sai ta fitar masa? Eh to bana kuma sai ta tafi ina tana gidan kanin su da ita da ‘ya'yan duka shi wa kenan waye da ita a'a idan tana da hali sai ta ci gaba da ciyarwa amma ta da hali kuma sai kanin ya ciyar da dama zakatul fitri ai duk wanda yake karkashin ka kana da hali kai da ka cire masa ka cire ma kanka ka cire ma wanda yake karkashin hatta zamanin da ake da bayi ma kai da ka cire musu da yara kanana koyo aka haifa inda ya tare da shi ma za a cire masa amma mutum bai da hali shikenan ta fadi saboda nan tana da hali tana can gidan ma za ta cire kuma ladan da ya isa mata da hali shi ya cire kanin
kuma tambaya an game da yara cewa yara kanana an ce babu ba sa laifi ce kuma ba ta wato ba ba rubuta musu komai sai ce ba wani aikin da su yi kenan a rubuta musu lada ko alhaki
a yi kaza bar kaza yi bugar kaza har lokacin da shari'a da ta hau kansa yawwa an gane wannan
kuma ke na hukuncin mutumin da ya rike haƙƙin wani har mutumin ya mutu da saboda wannan sanadi za a kama shi laifin mutuwar wannan mutum
wato saboda rike hakinsa da yawan can din har ya samu wata cutar da ya mutu koya eh inda gangan eh inda gangan yayi gaskiya yana da shi ya rike hakkin sa rawance shi kaka halin kaka na kai misali akwai kudin sa a wurin wani kudin sannan shi bai da lafiya da kudin nan zai sayi magani wannan yana da shi don mugunta don kyashi ya hana shi kudin sannan har Allah ya ajalinsa ya rasu ba kudin magani ba kudin jinya ko kuma ya sabbaba masa hawan jini ga damuwoyinsa da suka dame shi shi kuma ga dukiyarsa wani dan mugunta ya rike har ta kai ma ya rasu wannan za a tambayi wannan mutumin ran tashin kiyama za a tambaye shi yawa ya sabbaba masa cuta ta hanyar mugunta kuma wannan mumatsala ne musunci hana mumatsala ne kara da shi ka kibiyan mutum amma an baya da shi wannan kuma hukuncinsa daban yawwa kada shi hukuncin sa daban
na tambayar wai me hukuncin kunar bakin wake kunar bakin wake
ka an sha irin wannan tambaya ba ɗaya ba biyu ba cewa musulunci bai yarda da kunan bakin wake ba bai yarda da kunan bakin wake ba sai dai a wani yanayin da na sha bayani a kai yadda ya faru da wani sahabi shine an je yaƙi tabi ne ma an je yaƙi waɗannan mutane bayan sun cutar da musulmai sun cutar da musulmai sai suka shiga cikin ganuwa suka kulle kansu akai akai su bude suka ki akai akai kwana da kwanaki sai aka samu wanda daga cikin musulmai sai kunan bakin wake sai ya shiga yana tsara suna tsara sai na tsara suka tsara har ya bude kofar su ko suka kashe shi wanda kuma dama ya san suna cikin kofar da suka kashe shi kaga wannan ana daukar kamar menene wannan bakin wake ne ya kashe na kashewa shi ma an kashe shi to idan irin wannan ya faru mutum zai amma in ba ka ba kawai ka sa bomb a jikinka ka je ka ce za ka abin nan wannan magabata ba su irin wannan ba tare cewa zamanin su ma babu babu bomb din yawa tare cewa na san akwai su malamai da suke bada fatawa musamman malamai wannan zamani musamman akwai musu malamai a Masar da suke fassara wannan aya fa man ittada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wani muku ta'addanci kuma ku kuma sai yadda yayi muku suna cewa idan ya kasance Yahudawa in za su turo wani da bom ya shigo cikin musulmi ya kashe da yawa babu laifi su ma a samu wani musulmi su ma ya shiga cikin su da bom ya kashe wato al-misl raddul raddul fi'li kenan bil misl a mayar musu abin da suka yi akwai da suke bada wannan fatawa din Allahu alamu abubuwa da irin wannan daga zamanin manzo Allah ba su faru ba
kuma tambayar batun fitan fitan mani ga mutum da rana yana azumi
a ba wai fitarsa ba ta ina ya fita in ta mafarki ne babu komai in ta jima'i ne ya bata azuminsa kuma zai yi kafara amma ta mafarki ne wannan ba komai sai wanka kawai cigaba da azuminsa da dan saura minti ya kai biyar ma ko abin nan ko dan saura minti biyar akwai mai wata akwai bismillah kalmar ta ubangiji to wallahi ne ma kalmar ubangijin nan kalma ce ta Hausa tana da wani fassara wanda yake gaskiya fassara ni kana da kan ji kyaman fada inda ya fassaran haka ne ina Hausawa suke ni an taba mun fassaran amma fassaran inda haka ne gara ce Allah kawai ko a ce mahalicci ko mai reno maimakon a ce ubangiji waye san ma Hausawa suke nabi da ubangiji ba ya ka sani bane eh yani ya dangana da abin da Hausawa suke nufi eh me ma nan ubangiji a hausa eh da a tsara suna nufin aka ce ga wani uban kaza suna nufin babba suna bautan wani abu sunansa gici da musulunci ya zo oke ku bar bautan giji ga babban giji uban giji ga sama da giji oke da suna bauta a matsayin uba shine babba shine giji kenan to yanzu an samu uban giji wanda ya fi wancan kenan babba wanda ya fi gijin su uba kuma anan kenan na biyu mafifici sama da wancan to kun ji na ma'ana da shi uba daban giji daban gidi gida ne oba kuma babba eh eh eh eh sayidu ne eh eh eh sayidu wato shugaban gida kenan uban gida eh eh kamar yaya kenan eh sabanin amanansa na hausa to to amma ni ina ganin tunda sunan Allah baya canjawa a rika ce Allah din mana rabu mai reno kawai mahalicci ba shikenan ba an huta Allah shine mai renon mu rabba yurabbi ba shikenan ba ta a amin wuce wannan ana ƙunutun yawa na ƙunutun nazila da kuma ƙunutun wutul eh eh akwai bambanci ƙunutu wadda ake na nazila na saukan wata musiba na farko shi yana da adadi ƙayyadadde shine wata ɗaya ko sama da wata in wannan musiba ɗin ta kwaranye ko ana ganin an manta da ita sai a bari amma kunutul wutri forever tsawon shekara ana yin sa tsawon shekara in dai zaka yi shafa'i da wutri a wutri zaka yi اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ويعز da dai zuwa zuwa karshe dai eh yawa akwai malaman da suka sun bambance suka ce kunutu da ake na nazil ya kasance bayan ruku'i kunutu kuma na wutiri qabla ruku'i amma yanzu kaga yawancin mutane ɗaya suke yin sa gaskiya ne sai salatin tunjina ba salatin manzon Allah bane kirkiran sa aka yi yawa ba salatin manzon Allah bane tsara shi ne wasu ne suka tsara alkanut to waɗannan abubuwa ga sunan to Allah ya saka da ga wasu kawo Qur'ani ko Qur'ani guda nawa ya kawo to Allah ya saka sai ka rubuta mana na mai rubuta mana sai ka rubuta dutsen tanshi Allah ya saka Allah ya saka wai lokaci ma ya yi a ji a sha ruwa subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik aje gida